واحلل من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرة لطف تجعلني بها في دائرة عنايتك ونفعة أنس ترفعني بها إلى سماع حفظك ورعايتك وعرفة نور تحصني بها والمنتمين إليه من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ودجان البغاة المتربصين وشماتة الأعضاء الطائعين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muka taru domin tunatar da junan mu abin da zai amfane mu duniyar mu da kuma lahiran mu makon da ya gabata Allah subhanahu wataala ya ba mu dama da iko inda muka shiga babin da ke magana akan furfura da ke kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mun kwana a hadisi na 40 daidai a cikin wani bugu wani bugu kuma zai zama 39 inda hadisin yake mana bayani akan dalilin da yasa har furfura ta fito akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda za a iya tunawa hadisin ya gaya mana cewa ibnu abbas ne ya rawaito shi cewa dalilin da yasa koko sai na abubakar ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ah manzon Allah har furfura ya fara fitowa akan ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce eh ai dalilin da yasa furfura ya fara fitowa a kaina shine dalilin karanta suratul hudu da suratul waqi'a da suratul mursalat da amma da iza shamsu kuwirat surori guda biyar akan wannan hadisin muka kwana a makon da ya gabata yau da idan Allah subhanahu wataala za mu ci gaba da hadisi na 42 ko 41 a wani bugun inda shi ma dai dan uwan wancan hadisin ne yana farawa da kaman haka حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جهيفة قال قالوا يا رسول الله نراك قد شبت قال قد شيبتني هود واخواتها معنى wannan hadisin yana farawa da kaman haka haddathna sufyan bin wake sufyan bin wake mun yi karatu a kansa cikin karatukan da ya gabata malami na biyu yace haddathna muhammad bin bashir muhammad bin bashir shine ba mi karo da shi ba sai a wannan karan asalin sunansa muhammad bin bashir al-aqdi al-kufi mutumin kufa ne ahadu alamus siqat ɗaya ne daga cikin manya-manyan ingantattu kuma amintattun malamai da suke wannan gari na kufa a zamaninsa an gane wannan yana daga cikin tabaka na malamai na tara a jerin gwanan malaman hadisi malamai da suka rawaito ko malamai mawallafa littafan nan na hadisai guda shida sahihu bukhari muslim har zuwa kan imamu nisa'i dai ko dukansu sun yi ruwaya a wurin wannan bawan Allah da ake kiransa da suna Muhammad bin Bashir an Ali bin Saleh shi Muhammad bin Bashir din nan yace na samu wannan karatun ne daga hannun malami na da ake kiransa da suna Ali bin Saleh asalin sunansa Ali bin Saleh shine Ali bin Saleh al-Kufi al-Hamdani yace sunansa Ali babansa sunan shi Saleh mutumin Kufa ne kuma ana masa lakabi da al-Hamdani ko aka ce sikan amintacce ne malamai sun yadda da shi an aminta da shi a kana rasan fil ilmi wal amal ya zamanto jagora ne akan abin da yake da alaka da ilimi jagora ne kuma kan abin da yake da alaka da aiki da ilimin abuwa ne guda biyu mutane su gane su jagora ne a ilimi zaka iya ganin wani bawan Allah Allah subhanahu wataala ya tara masa ilimi amma aiki da ilimin kuma matsala ne in ya aikata maka wani abun sai ka ta tunanin cewa anya wannan ya taba zuwa makaranta kuwa to musulunci baya kiran mu zuwa ga irin wannan dabi'an musulunci abin da yake kiran mu da shi shine kai ilimi kuma kai aiki da shi shi yasa Allah subhanahu wataala ya sauka maka da wancan ayar da ke cikin suratul juma'a ko yace masalul ladina ummilut tawrata ثم لم يحملوها كمثل الهمير يحمل أسفارا أي مثال متانا نندسك ينكراتو ko suke aiki da wannan karatun daidai suke da jaki ka kalla inda Allah yake kwatantawa ba mutumin da yake da ilimi yake yin aiki da iliminsa to bai da bambanci da jaki wanda jaki zai dauki kara ko karmami a bayansa yana da bukatan ya ci wannan abun amma ko a jikinsa sai ta yawo da shi daidai yake da misalin da hausawa suke bugawa ko wai kaza ta kwana akan dami kaza ta kwana akan gero ko dawa bayan tana da bukata amma ta ki amfani da shi to shine Allah subhanahu wataala yake cewa masal ladina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathal himari yahmilu asfara Allah ya kara maimaita mana irin wannan sakon yake cewa ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ba gane ayan nan ba Allah yake ya cikin suratul saf ko ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun ya ku wa'anda kuka yi imani me yasa kuke faɗan abin da ba kwa aikatawa kenan ana magana da waye wannan mutumin da yake da ilimi ya san Allah ya hana ko ya san Allah ya ce ayi yaki in wanda aka ce aikata ne yake aikata in wanda aka ce Allah ya ce a bari ne yake ya bari Allah ya ce duka irin wayannan wuta za mu sa su ba abin da ya sha mu kai Allah kai to wannan bawan Allah shi jagora ne a fanni na ilimi jagora ne kuma kan aiki da ilimi ba a taɓa ganinsa ya aikata wani abu ba wajen da'iran ilimi a dama mutane mu gano wannan duk wanda kaga ya fita da'iran ilimi to ya koma ɗaya da'irar ce da'ira ta sarrai idan bai fada wannan da'iran ba to da'iran da ta fi wannan kuma muni ta ce da'ira ta jahilci cycle ne guda uku wannan da'ira ne na ilimi mutum zai zamanto yana da ilimi yana aiki da ilimin idan ya zamanto yana da ilimi kuma ya yin aiki da ilimin ya fi daga wannan ya koma ɗayan da'ira cycle na biyu cycle na biyu shine mutum yana da ilimi amma ya ki aiki da ilimin shi ne za ga Allah subhanahu wataala yana kusanta mana wannan babban malamin da aka ce ya fi kowa ilimi a zamaninsa wanda ake kiransa da suna bil amr dan ba'ura ko wanda Allah subhanahu wataala yake cewa watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu ash-shaytan fakana min al-ghawin walau shi'na larafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi kaga an daidaita shi da wancan jakin kenan ko famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatruku yalhad Allah yace watlu alaihim ya kai annabi na karanta musu labarin wannan mutumin da muka bashi ayoyin watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina ayoyin mu anan wurin yana magana kan ilimi ne domin shi bil amr ba annabi bane ilimi ake magana anan ayatina fansalaka minha sai ya zara kanshi daga cikin aiki da ilimin yakin aiki da ilimin fansalaka minha sai ya fita in aka ce salaka shine kace ka zara abu kamar kace ka zara gashi daga cikin kullu wannan kullun zai san an zara abu to haka fa sarrai yake halakar da mutum mutum zai rika ganin kamar a ai wannan ba komai bane fansalaka minha sai ya fita daga cikin wannan da'ira na aiki da ilimin Allah ya ce kun san me ya biyo bayan shi kuwa fa atba'ahu shaytan sai shaytan ya bi shi fakana min al-gawin shedan na binsa sai ya zamanto cikin halakakku dama Allah subhanahu wataala ya gaya mana irin gada da shedan yake hadawa dan adam musamman ma dai musulmi ko Allah subhanahu wataala yake cewa kamathali shaytani iz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin فكان آكبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين الله يتي أين دا أبين يكي فاروا كمثال الشيطان kamar misalin shedan ne da yake zuwa ya samu dan adam fa qala lahu kfur sai shedan ya ce ma dan adam kafirce ma'ana sabawa Allah ba lalle sai mutun ya ce shi ya tsira ga musulunci ba a'a kawai shedan ya iya samun dama ya lallabe ka ya ce saba ma Allah ba komai don ka ɗanyi wannan abin sai mene ba gama wane ba shi ne shugaban kafirin duniya shi cewa ya Allah shi shi ne Allah babbama fir'auna kai don ka ɗan shagiya kai don ka ɗan yi zina menene a cikin wannan cewa za ka yi Allah ga burin rayu ba asa ga burin la sai shedan sai ya ta rawaita ma mutum wasu abubuwa har ya samu nasara akan ɗan adam ɗin nan falamma kafara to duk lokacin da mutum ya saba wa Allah nan sai shedan sai ya koma gefe sai ce inni bari minka ba ni ba ki inni bari'un minka inni akhafu Allah qira'an warshi ko inni akhafu Allah yace ni dinnan da kake gani to ina jin tsoron Allah ne fa inni akhafu Allah rabbal alamin Allah yace Allah sarki fa kana aqibatuhuma su biyan sai karshen makoman su ya zamanto su biyan shine ma'anan fa kana aqibatuhuma fin nar karshen makoman su ya zamanto gidan wuta khalidaini fiha abin kaddara wa dawwama a cikin gidan wutan wadhalika jazaa'uz zalimin wannan shine sakamakon wanda ya zalunci kansa ta hanyar komawa yana aikata saban Allah mu koma wancan gistan da Allah subhanahu wataala yake cewa allazi atinahu ayatina fansalaka minha fatba'ahu shaytanu muke kai muka koma wancan kissan ko fatba'ahu shaytan sai shaytan ya bisa fa kana min al-ghawin daga wannan lokacin sai ya zamanto cikin halakaku Allah ya ce ka san wani abu ne wannan bawan Allah sabi da irin ilimin da muka bashi Allah ya ce wallahi walau shi ina la rafa'nahu biha da mun daukaka darajarsa da wannan ilimin walakinahu aqlada ila al-ard sai dai shi da kansa ne ya kaskantar da kansa zuwa kasa walakinahu aqlada ila al-ard wattaba'a hawahu mahallu shahid kenan sai ya bi san zuciyarsa واتبع هواه كو ولكنه أغلى إلى واتبع هواه واتل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلك منها فأتبعه الشيطان فكان من الظالمين ولو شئنا لرفعنا بها ولكنه أغلى إلى واتبع هواه فمثله كمثل الكلب الله يتي مثال wannan mutumin misalin sa daidai yake da kare dan Allah da kallon wancan misalin aka ce daidai yake da jaki wannan aka ce daidai yake da kare ai ko a kasar Hausa aka ce mutum dabi'an shi idan na kare ne ai an cuce shi fa masalu ka masal kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatruku yalhas yace shi shi wannan mutumin to ko kai masa abu zai ci gaba da wannan nan nagan nan da yake yi na leko da harshen sa din nan da saga kare yake yi in ka duke shi haka zai in ma baka duke shi ba haka zai in ka wahalar da kare zai yi wannan abu in ma baka wahalar da shi ba ya koma gebe za ga dai zai ta haka haka din nan Allah ya ce haka fa misalin mutumin da ya bi san zuciyarsa yake kaya Allah subhanahu wataala ya kare mu so ya zamanto kowa in yayi karatu ko ya ji wani karatu ya tabbatar cewa yana aiki da karatun kada ya zo ranar lahira ya ga cewa yayi sallah yayi azumi ya ma iyayensa biyayya ya kuma Allah ya ce a sanya shi wuta Allah ba ruwan shi ko mun sha karantawa a nan waran cewa mutane da yawa za su zo lahira sun yi sallah sun yi azumi har aikin haji sun je Allah zai ce a sa su a wuta domin tun daga duniya sun riga sun lalata aikinsu ko shi na Allah subhanahu wataala yake gaya maka cikin wancan sura da kan haddace yake cewa wa qadimna ila ma amilu min amali ko za a gabato mana da wasu mutane sun riga sun yi aiki aikin na ladama fa ja'alnahu haba'an mansura Allah sai ya ce na sa ayi watsi da shi kamar yadda ake watsi da kura irin wayannan matsalolin ne ba suna nan abinda mutane suke renawa Allah ya kare mu ko shi yasa Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin wannan ɗayan ayin da ka haddace yace wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim mutane za su riga saban Allah suna ganin wannan saban Allah ai kaɗan ne Allah ya ce ni kuma aure na wannan saban babba ne Allah ya yafe mana Allah ka tsidatar da mu aka ce wal qira'at shi jagora ne kuma kan fannin kira'o'i menene kira'o'i kira'o'i shine wannan a ce wannan kira'an hafsu wannan kira'an warshu wannan kira'an qalun wannan kira'an bazzi haka nan ga sunan kira'o'i har guda 12 ko zuwa guda 13 irin na san guda uku daga cikin su an ce ana da magana akan su ko raunana ne ba iya karanta su a cikin sallah to shi wannan malamin ya hada su duka ya iya su da ni da kai fa mun iya kira'an warshi ne kawai wani daga cikinmu ya iya kira'an house da warshi ne to wayancin sauran karatukan fa ka gani ba tun daga nan wurin da yawan mu ake baro mu a baya yanda zaka zo bayan wani limami ko tafiya ta kama ka je wata kasa ka zo ka ji limamin sai yana cewa ihdina siratal mustaqim sai ka ce me kuma zirada ko sai aka ce a fitar da wannan malamin yana saban Allah ko da zaka ji ya ce صراط الذين أنعمت عليهم sai ka ci a wannan ko a warshi ba haka ake ba kaga ni tsiyan mutane kinan sun kisi karatu alhali kai ne ka ki tashi kai karatu shi a wurin kuma haka ake karanta wannan kira'a Allah ya fi mana to wannan malami ne a qira'at ko kaga da yawan mu dai akwai bukatu mu ƙara komawa makarantar nan ko ba gaskiya ba da yawa yana daga cikin abin da ke cutar mu a yanzu da zaran mutum yayi sauka sai ya tunanin ya zama malami bai san cewa ma yanzu ya fara ba mata ta ta ya fara ko in karatun Qur'ani kaga tun daga nan fa ake da matsala Allah ya fi mana war qira'at malami ne a qira'a fannin qira'a ya rasa shekara ta 153 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu malamai suka ce a bayan shekara ta 153 ne kamar yana da tarihi ya saba wannan kuma ko ba baki bane akan wannan malami na gaba shine Abu Ishaq Abu Ishaq mun yi karatu a kansa a baya shi wannan Abu Ishaq din shi ma ya samu ne daga wurin babban malamin sa da ake kiransa da suna Abi Juhaifa Abi Juhaifa shine ba mai karatu a kansa ba aka ce Abu Juhaifa shine Wahab As-Sawa bin Amir asalin sunansa Wahab bin Sawa bin Amir bin Sa'sa'ata al-Kufi mutumin Kufa ne yana daga cikin manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka rayu a wannan gari na Kufa malam yace wa kana aliyul murtada yuhibbuhu akwai aliyul murtada wani babban malami ne a wannan wurin da aka ce yana son shi sosai wai samma wahabul khair sai rika ce masa wahab wahabun abun alheri in aka ce wahab a kalma ta larabci shine baiwa kyauta ko ba ana cewa ya wahabu ba ya wahabu ko ya wanda yake ba da kyauta mu ma a mana kyauta Allah ka mana kyauta mu ma to shine wannan aliyul murtada ke cewa yana ce ma wannan bawan Allah wahabul khairi ai wahab din abun alheri قال الذهبي امام الذهبي yake cewa a cikin littafin sa kenan mizan ko cewa sika amintacci ne wannan malamin ya rasu a shekara ta 84 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi abi juhaifa yake cewa qalu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naraka qad shibta mun ganka haka fara tsuba ba ya manzon Allah me ya faru haka manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya maimaita shi cikin hadisin da muka karanta a baya manzala ya ce karshe ya batni hudu wa akhwatuha suratu hudu da ƴan uwan suratu hudu su ne suka sa ni na tsufa wanne da wanne ne ƴan uwan hudu yanzu ana na'am waki a daya na'am amma biyu wal mursalati uku idan shamsu Sora ɗaya. Sora ɗaya. Duk na kana leƙawa ai. Ba idan ta mawon ku idan shamsu ku wirar an faɗa. Sora ɗaya. Wal mursalati kuma an faɗa wal mursalati. Sora ɗaya. An faɗa waƙi a ranka ya daɗe. Guda ai gure ga ta kaga hannu na hudu na rubutun. Sora an mane ranka ya daɗe. Allah ya taimake mu wayannan sune yan wan hudu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wannan hadisin an gane wannan ko a hadisi na gaba Imam Tirmidhi shi yarwaito wannan hadisin hadisi na gaba yana farawa da kaman haka yace haddathna Ali bin Hujr qala anba'ana Shu'aib bin Safwan an Malik an Abdul Malik ko an Abdul Malik bin Umayr an Iyad bin Laqit al-Ijli عن أبي رمسة التيمي التيميمي التيمي تيم الرباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومئي, إب ومئي ابن لي قال فأريته فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر معنى وانا حديثا شيني Imam Tirmidhi yake cewa malaminsa Aliyu bin Hajar shine ya karantar da shi wannan hadisin shi ma yace ya samu wannan karatun ne daga hannun malaminsa Shu'aib bin Safwan Shu'aib bin Safwan yanzu ne karanmu na farko na haduwa da shi yake cewa asalin sunansa shine Shu'aib bin Safwan al-Thaqafi al-Kufi al-Katibi shi ma mutumin Kufa ne kuma yana daga cikin manya-manyan magatakadda ko kamar da hausa ka ce secretary ne qala fil kashif ibn adi amma ma yuwa ma yarwihi la yutabi'uhu la yutabi alayhi yace mafi yawancin hadisan da wannan shu'aib bin safwan din yake rubuto yake ruwaitowa ba a yin mutaba'arsa me mutaba shine mutaba na ruwaito hadisi kai ma ka ƙara ruwaitowa kana mai karfafa na akai kace ai abinda malam wani ya ruwaito daidai yake shi ba a mai haka saboda amintacce ne shi ba wani cewa wai an yi mai wata ruwaya domin a ƙara karfafarsa ya samu daga wurin malaminsa shi ma da ake kiransa da suna Abdulmalik bin Umair Abdulmalik bin Umair al-Laqami al-Ijli yanzu muka haɗu da shi cikakken sunansa kenan wa yuqalu ana ce da shi al-Qabti al-Qabti fasihun aka ce yana da fasaha fasihi ne alimun babban malami ne sai dai kawai ya dan samu matsala a ƙarshen rayuwarsa wanda tagayyara hifzuhu haddasa kasan kamar yadda muka saba faɗa ko idan tsufa ya kama mutum za ga ya fara rasa wasu abubuwa daga cikin abin da ya ruwaita malam yace rubba ma dallasa wani zuwa ma yana yin tadlisi menene tadlisi tadlisi mun yi bayanin sa a kwanakin baya ko shine kai karatu wurin manya manyan malamai guda uku misali misali kai karatu a ya za mu kashi kamar hadisin innamal a'malu binniyati ko sai in ce wannan hadisin asali hakikaninsa misali malamin da ya karantar da ni wannan hadisin shine Abubakar Mahmud Gumi misali nake yi ko to amma da nazo zan gaya wa al'umma hadisin nan sai nake cewa Abubakar Gumi ne ya karantar da ni sai na ce Sheikh Tahir Usman Bauchi ne ya karantar da ni wannan shi yake nufi da tadlisi a fanni na ilimi ba a yin haka ana son abinda malam wane ya karantar da kai in ka zo karatu a kai ka ce malam wane ne ya karantar da ni an gane wannan idan aka kama mutum da irin wannan laifin ga aka gano cewa malam wane ne ya karantar da shi ba malam wane ba shikenan za a kama hadisan shi alaman tambaya sai a ce yana da tadlisi a rika lura da shi an gane wannan ana yin haka ne domin kaucewa duk wata ƙarya ko wata barazana da za a iya shigarwa cikin ilimin hadisi da ake ruwaitowa wurin daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Imam Ahmad yace mutaribul hadis hadisansa ya zo ya cakuɗe ko ne kan idan yace maka innamal a'malu binniyati sai yace kuma buniyal islamu ala khams an ga to me kenan ya kawo wannan yanzu me ya kawo wannan sufa cakuɗewan abubuwa ko to shine ake cewa a gaira na malaman hadisi duk maganan da ya faɗa lokacin da wannan rudin ya fara samun sa ba za a ƙara karɓa ba an gane wannan amma hadisan da ya faɗa a baya lokacin kwakwalwan na nan lafiya lau za a yi aiki da shi Allah ya ba mu ikon gyarawa ibn ma'in shi ma yake cewa mukallid sai dai wasaqahu jam'u yace duk da haka wasu malamai sun gaskata sun ce wannan malami yana da gaskiya dan kawai lalura ya fada masa daga baya ba za a ce za a yi watsi da karatunsa ba an gano yadda malamai suke ma juna adalci ko Allah ya ba mu ikon yi wa juna adalci ya rasa shekara ta 136 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manyan manyan malaman hadisi sun yi ruwaya a wurinsa an iyad laqidul ijli yace shi ma ya samu daga malamin sa ne da ake kiransa da suna iyad ko laqidul ijli iyad bin laqidul ijli as-sudusi as-sudusi mutumin sudusi ne haka na kabansa kenan imam zahabi yake cewa wannan malamin sika ne imam bukhari ya ruwaito hadisi a wurin sa kamar yadda ya sanya shi a cikin littafin sa tarikh tarihul bukhari kenan ko imam muslim da abu dawud da duka sun yi ruwaya a wurin sa shi ma ya ce ya samu ne daga wurin rimsa at-taymi ya samu daga wurin malamin sa da ake kiransa suna rimsa at-taymi abu rimsa at-taymi mutumin ribab ribab ne sahabi ne sai dai an samu sabani akan menene hakikanin sunansa wasu malamai sun ce rifa'ata wasu malamai suka ce khayyab wasu malamai sun faɗi wani abu ma makamancin haka shi wannan taimin riba din ya ce a saitun nabi sallallahu alaihi wasallama na zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma'i ibn wa ma'i ibn li tare da ni akwai wani dan karamin yaro na qala fara'aituhu fa'araituhu sai na nuna masa faqultu lamma araituhu menene ka gani haka nuna masa sai na ce masa aha yanzu wa yake kokarin nuna ma kenan yaran sa ko wani dan karamin yaran sa sai yace hadha nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam wannan dinnan da kake gani to shine annabin Allah wanda ake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbani aqrani ya sanya kaya qarra sallallahu alaihi wasallam wa lahu shi'run qad alahu shay manzon Allah sallallahu yake gaya ma yaran shi kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da gashi da yawa har furfura ta yi ta fito akan gashin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa shaybu ahmar yace furfuran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jaja jaja ce me ya faru yanzu na'am kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shafa ma wannan gashin nasa wannan man da muka yi karatu a baya ko ba an ce in ya shafa gashin gashin yakan canza kala ba ko ko shi yasa aka kawo wannan babin aka kawo wannan hadisin a babin da ke nuni ga cewa ya halatta za a iya canza furfuran gashi ko shine har muka yi misali a kasar Hausa za ka ga wasu iyayenmu suna sa ma gashin su wani jin abu ko haka ne to irin wannan jan abin shine ake magana yanzu mazala sallallahu alaihi wasallama ya tira gashin nasa ko gashin nasa yayi wannan jajajan an gani ko sallallahu alaihi wasallama kaga kenan ni da kai da muke matasa wanda burburan na gashin namu ma babu ko daya da ya kamata mu ce muna fesa wannan abin da matasa suke yi ba sai a dan fesa wani abu nan haka sai ga dan nan wurin kawai yayi yayi wani kala ko wasu kuma sai su raba gashin nasu haka su fesa shi kaga duka wannan dai Allah ya yafe mana ko Allah ya yafe mana hadisi na gaba ko ko lokaci ya rufka hadisi na gaba yana farawa da kaman haka cewa haddathna ahmad bin mani'in qala haddathna surayj bin nu'ay bin nu'man qala haddathna hammad bin salama an simak ko an simak bin harbin qala ila al-jabir bin samura akana fi ra's rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama shaybun qala لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا دهن وار إذا دهن وراهن وراهن الدهن ma'anar wannan hadisin Imam Tirmidhi ya rawaito shi ma'anar wannan hadisin shine haddathna Ahmad bin Mani yace Ahmad bin Mani shine ya mana wannan hadisin mun yi karatu a kansa yace haddathna Surayj bin Nu'man Surayj bin Nu'man shine ya masa wannan karatun Suraj bin Nu'man yanzu muke karo da shi ko Suraj bin Nu'man asalin sunansa shine Abul Hasan al-Suraj bin Nu'man Abul Hasan al-Baghdadi al-Jauhari asluhu min Khurasan yace asalin sunansa shine Suraj bin Nu'man wanda ake masa lakabi da Abul Hasan mutumin Baghdad ne ko Baghdad shine ina yanzu kasar Iraki ko masha Allah al-Jauhari asluhu min Khurasan asalinsa daga Khurasan yake neman ilimi ya taho da shi har zuwa Bagdada ko kamar da yanda iyayenmu zaka tarar da su da yawa sun taso daga Kano sun zo Zaria neman ilimi wasu sun gangaro nan Naje Kaduna wasu sun gangara har zuwa Niger haka ko sai kai ta ganin abin nan su ma haka bayan Allah suke yake cewa sika amintacce ne sai dai yuta yahimu qalilan yana samun dan rafkannuwa shi ma kadan kadan haka akada anil majishuna ya karba karatun sa wurin majishuna majishuna ne daga cikin daliban Imam Malik ko wanda suke karanta fikihu na mazhaba ta Malikiya za su gana magana kan wannan majishuna din nan ya karba karatun sa a wurin Ibn Majishuna wa Falaj kamar yadda shi ma malamai da dama sun dauki karatu a wurin sa cikin su akwai Imam Buhari da wani malami da ake kiransa suna Al-Harbi ya rasu a shekara ta 217 Imam Bukhari da sauran malamai sun yi riwaya a wurinsa kamar yadda muka faɗa shi ma ya samu ne daga wurin malamansa da ake kiransa suna Hammar bin Salama Hammar bin Salama asalin sunansa Hammar bin Salama al-Basri ko al-Abidi az-Zahidi al-Mujab ad-Da'wa ya salam yace asalin sunansa shine Hammar bin Salama shi mutumin Basra ne a abidi ne ko mun yi karatu akan wayannan terms din ko muka ce asalin sunaye ne wanda da ake amfani da su farko muna da ashabu suffa ko aka zo suna ya ci gaba aka ce alfukara ko aka canza aka koma al'abi ko ba haka ba aka ƙara canzawa ya koma mene asufi ko da kan sufi kuma muka ce nan gaba za a canza wannan sunan saboda mutane suna shiga cikin rigan sufaye suna yin ta'addanci cewa su sufaye ne ƙarya ne Allah ya fi mana to yanzu ga ɗaya daga cikin terms ɗin an gan shi yanzu ko shi ne ya ce shi shi Hammar bin Salama ɗin mutumin Basra ne al'abid yana da yawan bautan Allah subhanahu wataala az-zahid kuma zahidi ne mai gudun duniya ne al-mujabud da'wa duk abin da ya roki Allah Allah subhanahu wataala yana amsawa takalla shi ba annabi bane amma duk abin da ya roki Allah Allah subhanahu wataala zai ansa menene dalilin da yasa an Allah subhanahu wataala mutun ya roki Allah subhanahu wataala zai ansa ko dalilin shine bawa ba zai kai wannan matsayin ba a kawai yau da yau da kullun yana yin sallah ba zai kai wannan matsayin ba a inda yau da kullun kana yin sallah to ka roki Allah to Allah subhanahu wataala zai ansa ko amma ba wai kai tsaye ba haka sai ga addu'an naka ta ɗan tsawon wani lokaci haka wani zaman ma a ki an samu maka sai ka je lahira ka ga abin da za a maka da ita bawa yana kaiwa wannan matsayin ne lokacin da ya rungumi ayyuka na nafilfili an gane wannan ko lokacin da bawa ya rungumi ayyuka na nafilfili kamar dai yadda kake ganin malaman sufaye suna yi ko ko ba malamin sufi ba kai da kanka an ka rungumi ayyuka na nafilfili shikenan a hankali a hankali za ka yi ta hawa za ka yi ta hawa wannan matakin har za ka kai ƙololuwa idan ka kai ƙololuwa to duk abin da ka ce ma Allah Allah zai maka wannan maganar kakai tunanin wai mu ne muke faɗa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya faɗa cewa Allah ya ce ba a taɓa bauta masa da wani abu ba da ya fi so kamar abin da ya wajabta ma mutum in kana so Allah subhanahu wata'ala ya soka ko ka bauta masa ya ji dadi to abin da ya wajabta maka yaga kana yi shine wannan an ce kai salloli guda biyar a rana to kai ko haka Allah ya ce inna salata inna salata kanat al mu'minina kitaban mawquta ita sallah ta kasance abin farlantawa ne akan kowane mutum musulmi kuma lokuta da Allah subhanahu wata'ala ya ambata kenan da ni da kai yanzu ba za mu ce za mu tashi mai sallan asubahin gobe ba zai yi in muka yi haka mun zama mahaukata ko ba haka ba ba zan ce yanzu zan yi sallan azhar din gobe ba saboda gobe zan yi tafiya in nayi haka yana da hankali ba hankali kuma ko kai baka da sallah ko to Allah yana son in yace ayi wannan faralla ne Allah yace ina son daga kana yin wannan azumi Allah ya ce azumin wata ramadana to Allah yace ina son daga kana yi zakka Allah ya ce in kudinka ya kai nisabi ka fitar to Allah ya ce ina son naga in lokacin nisabin naka ya kai kuma hau wahala alai al'aulu to ka fitar da wannan zakkar Allah yana ya ce ai ma iyaye biyayya Allah ya ce to ina son naga kana ma iyaye biyayya an gano wannan abubuwa to sai Allah subhanahu wataala ya ƙara mataki na gaba sai ya ce wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil bawa ba zai gushe ba yana matsowa kusa da ni ta hanyar aikata ayyuka na nafilfili ka gani kenan sai ka kiyaye farillai sannan Allah yake so ya ganka ka shagaltu da nafilfili an gane wannan wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bawa ba zai gushe ba yana kusanto ni yana matsowa inda nake kallai irin hamsin da Allah subhanahu wataala ya amfani da shi bawa ba zai gushe ba yana matsowa kusa da inda ni nake Allah ta hanyar nafilfili hatta uhibbu har sai na so shi ko kenan ba burgewa bane ni da kai muki yin sallah ta isha'i amma mu tashi cikin dare muna ta yin nafilfili burgewa ne wannan in kai haka sai Allah subhanahu wataala ya ce ban karba ba to amma idan kai sallar isha'i ko muka yi sallar isha'i sai muka tashi cikin dare muka yi nafila ko da raka'a biyu ne wanda muke gani a idan mu ba yawa raka'a biyu Allah subhanahu wataala sai ya ji dadi gobe ma an ka ƙara Allah sai ya ji dadi sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da matso da kai kusa da shi ko ka kalla wani rahmaniya ta Allah Allah subhanahu wataala ya ce duk lokacin da bawa ya kama hanyar shi na nemo nemo kusa da ni Allah ya ce idan ya matso ɗani ɗaya ko ɗani ɗaya shine faɗin hannunka haka daga nan zuwa nan shine ɗani ɗaya idan ka matso kusa da Allah ta hanyar nafilbili da wannan ɗani ɗayan Allah ya ce ni zan matso maka da zira'i zan ƙara matsowa kusa da kai saboda ma ka ƙara samu na cikin sauki shine a wancan hadisin Allah yake cewa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil bawa ba zai gushe ba yana kusantowa kusa da ni ta hanyar aikata nafilfili hatta uhibbu har sai na so shi kenan kana yin nafilfili kana yin nafilfili Allah zai so ka Allah yake fa idza ahbabtu idan na so wannan bawan to shikenan wannan bawan ya gama jin dadi Allah yace kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi ni ne zan zamanto jinsa ko wasu malamai sun yi tawili ko kuma mu gama fassara hadisin ni ne zan zamanto jinsa ni ne zan zamanto ganinsa ni ne zan zamanto hannunsa ni ne zan zamanto kafansa ko mu karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya ce kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yaduhu allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyannahu wannan wurin ma'anansa ko malamai sun ta maganganu akan wannan gaban cewa Allah subhanahu wataala yake zan zamanto ganinsa ni zan zamanto jinsa kai zan zamanto ganinsa zan zamanto hannunsa zan zamanto kafarsa babu abinda wannan bawan zai tambaye ni fati sai na bashi wannan abu shine wasu malamai za a ga suna yin tawili a wannan wurin suka ce ma'anan kuntu samahu alladhi yasma'u bihi shine wai Allah subhanahu wataala zai jibinci jinsa wannan bawan ba zai taba daukan kunnensa ya je ya jiyo gulma ba wannan bawan ba zai taba amfani da idansa ya kalla abin haramun ba wannan bawan ba zai taba amfani da hannunsa ya taba abin da yake haramun ne ba ba zai taba daukar kafarsa ya tattaka ya je wurin da ake saban Allah ba wayannan malaman suka ce abin da ake nufi da hadisin kenan wasu malamai suka ce Allah ya saka muku da alheri shi dai Allah ya faɗa ya ce kuntu sam'ahu allazi yasma'u bi zan zamanto jinsa zan zamanto ganinsa zan zamanto hannunsa zan zamanto kafansa ko takunsa ko a irin wannan matakin ne manya-manyan waliyai suke hawa kai shine wannan maganar da muke yi ko da sun ce Allah yi kaza sai ga Allah yayi kai za ka yi ta roƙon Allah Allah ya sa mu ci jarabawa Allah ya sa mu kaza kai ka faɗi ko ka zo ka ƙara zana kari obanka ka zo za ka zana kari ka zo ka samu wani malami can Allah malam a samu addu'a kawai sai ga yaka fatiha shikenan je ka insha Allah ka ci kuma sai ga ka ci ko man sani ba mun kun taba lura da yanayin yanda wanda daga cikin manyan malaman nan kasan yake yi ko sai haka to fatiha je ka kuma bukatan ka sai ta biya me yasa Allah subhanahu wataala ya lamunce masa ya kai wannan matsayin shine a irin wannan matakin kake ganin barin fara da sabon manzon Allah kada mutane su tunanin ko muna amfani da malaman mu ne ko sayyidina Umar bin Khattab ranar juma'a radiyallahu ta'ala anhu yana kan minbari tazarar garin da aka tura wayannan sahabban ya kai kaman tazaran nan zuwa Niger ban san wayanda suka san kan kasashen larabawa ba daga garin madina zuwa siriya don allah bai wuce kamar daga nan najeriya zuwa nijar ba ya wuce kai ka kaddara ma cewa daga nan zuwa maiduguri ne sai na umar yana kan mimbari sai ga nan ya hango wayannan sojojin wanda suke can wancan kasar ba abokan gaba za su musu kwanto-kwanto su musu ‘yan laɓe wannan da ake yi ko an bushe ake cewa da turanci za su musu haka sai na umar yana kan mimbari a garin madina ya ce musu ya sariya aljabalul jabala ya ce sariya shi ne kwamandansu ya ce yi sauri ka yi bayan dutsen nan ga abokan gabanan kuma suka yi wannan bayan dutsen kaga sariyan ya ji fa ka kalla fa sariyan ya ji kuma suka yi bayan dutsen daga baya Allah subhanahu wataala ya ba musulmai nasara bayan dawowansu suke cewa ai da muke wurin wannan yakin mun ga abin mamaki kawai sai muka ji wata murya irin na sayyidina Umar irin naka Umar kana cewa mu yi gefen dutse mu yi gefen dutse duka gaba ɗaya sai aka yi gefen dutse ba tsaya a cewa aljani bane ba tsaya aka yi gefen dutse kowa yake yana kan mimbari muka je na faɗan haka muka ce kuma sayyidina Umar ko lafiya kenan a wurin abu biyu ya faru Allah ya bude masa idansa da yace kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yabsuru bihi ko ga idan an bude ga muryar kuma ta iya isa su kuma da suke can Allah subhanahu wataala ya sa suka ji wannan abu an gane wannan saboda haka mutum yana kaiwa wannan matakin ne ta hanyar lazimtar ayyukan nafilfili shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla mafi soyuwan aiki a wurin Allah subhanahu wataala shine aikin da bawa ya dauka na nafilfili ya dawwama akan sa komai kankantar sa dani da kai misali zamu iya cewa to mu dai ba mu da ayyukan nafilfili da yawa amma dai daga yau mun yi alƙawari kullun kafin mu kwanta bacci zamu mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama salati guda goma sai mu kwanta bacci to Allah ya fi son haka me yakon in ce to ni kullun kafin na kwanta bacci sai na yi mu annabi salati dubu yau na yi gobe na ƙi jibi na ƙi sati ɗaya na ƙi sai na ƙara tunawa a na fashe zan yi kaza sai na ƙara yin dubu Allah ya ce ni ban cika san wannan aikin ba ina son aiki da za a dawwama constantly continuously ana yin sa yau da gobe yau da gobe kullum ana yi Allah ya ce to na fi son wannan aikin to da irin wannan aikin na nafin fili ake kaiwa wannan matsayin da ka ce ma Allah subhanahu wataala Allah kaza ne sai Allah subhanahu wataala ya ce nayi ko kamar yadda ya faɗa cikin wannan hadisin wala in sa'alani da ya roke ni Allah ce la utiyannahu zan bashi ko kaga irin wannan matakin ai kaga mutum ba dama ba zai taba roƙon mugun abu ba ko ba haka ba ba na wani ya tunanin cewa to in mutum ya kai wannan matakin kawai shike nan duniya shar a'a ai dama su ba sa amfani da addu'an su wurin mugun abu Allah ya ba mu ikon gyarawa kaga wannan bawan Allah ya kai wannan matakin ahadu alam yana daga cikin manya-manyan malami ko mun tsawaita akan wannan bawan Allah a ibn ma'in yana faɗan wani abu akan sa yake cewa duk wanda kaga yana sukan Hammad bin Salama to yana da matsala a cikin musuluncin sa ko duk wanda kaga yana sukan sa to yana da matsala a cikin a cikin yake da suna a cikin musuluncin sa duk da ibn Hajar Asqalani ya ce a ƙarshen rayuwansa ya canza ko me nan tsufa ko to a ƙarshen rayuwarsa ne ya ruwaito wannan hadisin wanda yake cewa Allah ya fi mana ko Allah ya halicci kansa ne da zuban doki hankali zai dauki wannan hankali zai dauki wannan hankali ba zai dauki wannan ko hankali zai dauka kaga wani yana daga cikin hadisansa na ƙarshe-ƙarshen rayuwa Allah ya fi mana Allah ya fi mana to daga nan ne malamai suke magana akan cewa hadisin nan da ya ruwaito wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna bi wa abaka finnari cewa wannan hadisin shiriri ta ne jefar da shi za a yi a yana daga cikin wanda ya ruwaito wancan hadisin da ake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma wani sahabin ko wani eh wani daga cikin kafirai cewa inna abi wa abaka finnar da babana da babanka suna gidan wuta sai malaman hadisi ke cewa wannan hadisin tilla hammad yana ciki to zai yi yana daga cikin hadisan da sai da ya samu matsala ne ya ruwaito shi domin dai mutum da hankalinsa ba zai kalli zatin Allah ba da girman Allah ya ce Allah ya kirkiri kanshi ne wai da zufan doki an gane wannan shi yasa zaka ga malamai suna magana kan hadisin nan cewa waye iyayen annabi na wuta cewa wannan hadisin ai shiriri ta ne ko kuma suke karawa da cewa ka kaddara ma hadisin ya ruwai ya inganta misali ma ko ka kaddara ma hadisin ya inganta wai a misali suka ce to ai a musulunci ko kai ba ma a musulunci ba a ɗabi'a ko a al'adar mu shine wan babanka babanka ne ko ba ta ba kanin babanka babanka ne kasar Hausa har karawa muke yi da cewa abokin babanka babanka ne ko ba ta bane ko sai malamai suka ce in har ya inganta ma manzon Allah ya faɗa wannan inna biwa baka finnar yana magana ne kan Abu Lahab dan Allah daga nan ya kamata ya ci gaba da yawo da wannan hadisin ana jingina shi zuwa ga manzon Allah cewa iyayen annabi na wuta tsakani da Allah eh bayan ga qur'ani can yana gaya mana ba ko cewa kaka ma ana amfani da sunan abu a kansa ko ba haka ba ga can annabi annabi Yusuf yana fada wattaba'tu millata abai ko na bi kuma addinin iyayena wanda yake sune Ibrahim wa Ishaqa wa Yaqub ko a suratul baqara Allah ya ƙara maimaita mana wannan sakon ko yake cewa annabi Ibrahim yake tambayan yaransa mata abuna min ba'di suka ce qalu na abudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbati ko a babu wal asbada cikin ayan mana qalu na wuri ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa ishaqa wa yaqub wa nahnu lahu abiduna ko nabiyin ne na gaba shi na kawo wal asbat mabruk ta kaga kenan ba burgewa bane kai ta amfani da kalla ina san mutane su kara mai da hankalin sosai idan Allah subhanahu wataala yana son yayi magana akan mahaifi da ya haife ka ko ko ya haifi wani Allah baya amfani da kalman abbu Allah yana amfani da kalman walidi an gane wannan Allah yana amfani da kalman walid ne shi sa Allah subhanahu wataala ya fara sanya maka cikin karatun da yaranka ya haddace wa wasainal insana bi walidayhi ko ba haka ba Allah ya ƙara maimaitawa cikin suratul luqman ko wa wasainal insana bi walidayhi hamalatu ummuhu wahanan ya ƙara maimaita maka ko wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyahu wa bil walidaini ihsana ko to sai wuri daya da Allah subhanahu wataala yayi amfani da kalman abu a matsayin iyaye mahaifa da suka haifa mutum shine wanda ya zo a cikin suratul qasas ko kisan wayannan matan ba gano kisan ba ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسكن ووجد من دونه ممرأتين تزودان قال ما قال ما خطبكما قال تعالى نسقي حتى يصدر الرئاء وأبونا وأبونا وأبونا شيخ كبير to banda wannan duk inda Allah zai magana kan iyaye da suka haifa mutum to yana magana ne yana amfani da kalma ta wali kamar dai ka dauka a kasar Hausa ka zo ka same ni a zaune sai ka ce min wayancan su ukun nan su wane ne sai in ce maka kaga wannan na farkon babana ne wannan shi ma babana ne domin abokin babana ne wannan kuma mahaifina ne wane ne ya haife ni gangan ya tsuguna ya haife ni a cikinsu kenan wanda na ce ma mahaifi kenan ko a ƙasar hausa ba a amfani da kalmar mahaifi akan wa wan baba ba a amfani da kalmar mahaifi akan ƙanin baba sai dai a ce babana ne ko babana audu babana garba babana ɗallami amma duk lokacin da ka ga mutum ya ce mahaifina to da wuya ma kaga ya ƙara da sunan shi da wuya ya ce mahaifi na garba da wuya Allah ya shirye mu Allah ya ba mu ikon gyarawa abid yake cewa ya samu ya samu wannan hadisin ne afwan ya rasa shekara ta 167 shi ma ya samu daga malamin sa da yake da suna Sammak bin Harb yake cewa kilal Jabir bin Samra an ce ma Jabir bin Samra akana fi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama shaybun shin ya a gashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai furfura kuwa kala sai shi wakinan jabir yake cewa jabir bin samra yace lam yakun fi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama shaybun babu wani farin gashi akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama illa sha'aratun sai dai wasu ƴan ƙwarorin gashi fi mufarraqi ra'sihi wanda wuraren da manzon Allah yake raba kansa din nan ko ba mun ce manzon Allah yakan sa a tsaga kansa haka ko wuraren da manzon Allah yake raba gashin kansa idza dahana warahunna warahunna dahanu idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya musu wannan mai din da yake sawa a gashin sa sai ga ya rufe su ko kuma sai su ƙara canza kana ko rawahu wannan hadisin Imam Muslim ya ruwaito shi cikin littafin sa fi sifatin nabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda imamu nisa'i ya rawaito shi shi ma imamu tirmidhi ya rawaito shi kamar yadda ya kawo mana a cikin wannan littafin yan wa za mu takaita nan gurin saboda lokacin sallah ya riga ya kai abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bar lada wannan muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana innahu wali zalikul qadir alaihi mun ma tsaya daidai kenan domin naga hadisi na gaba sabon babi ne ko ni ana wa haka ne sabon babi za mu je in akwai tambayoyi sai mu ansa tambayoyi in kuma babu tambayoyi sai mu haƙura haka mako mai zuwa insha Allah na ga yau malam Habib ya zo masha Allah to a wannan wata matsala ne wanda akwai sabanin malamai da yawa an gane wannan amma mazhaba ta malikiya su ba su tafi akan cewa kowane harakat mutum yayi sai ya daga hannu ba an gane wannan amma akwai hadisi ko fa akwai hadisi kanshi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin kabbara yana daga hannu duk lokacin da yayi wani motsi a sallarsa an gane ko me Imam Malik ya kawo sa a cikin littafin sa na Muwadda an gane wannan ya kawo shi a cikin littafin sunan muwadda amma duk da kuma a matsaba ta muke da suna malikiya din ba a su ba su tafi akan za a rika yin haka in kuma mutum yayi haka sallan sa tayi an gane wannan wannan tambayar naka ma Nasiru makon da ya gabata mun ansa ta ko a da na ce za mu ƙara maimaita ta kuma bayan na koma gida sai nake ganin to ai duk abin da za a faɗa akan ta mun riga mun faɗa ko saboda haka dai ni a fahimta na duk wanda yake da safa ya cire safansa ya wanke kafarsa an gane wannan domin cire safan da na je gida sai na gwada cire safan gaba daya ko sakan 20 ne sakan 20 kawai ka ja safan ga malam Habibu haka ka cire sakan 20 ne sai da na gwada kai ma an ka je gida yau ka gwada ka kalla agogo sai ka koba safanka ni haka nake yin rayuwa komai a kiyasta shi tukunna sakan 20 sai mutum ya ki kawai sai ya wani shafa ya sa ruwa na shi yasa Allah ya yafe mana mutane da yawa sai an je lahira sai a ga mutane babu sauran ibadunsu ko domin an tafi akan cewa duk wanda ya sallah babu alola to bai da sallah saba haka bane bai da sallah saboda haka kawai dan ka cire safa cikin sakan 40 ko sakan 20 kawai mutum ya je lahira a san shi a wuta aka ga wannan mutum yayi asara Allah ya fi mana malam habib bismillah mai tambayar eh to malam ka ga nan ba filin tafsiri bane ko ba gaskiya ba amma wannan maganar da ka faɗa lalle akwai sabanin malamai akai amma mafi yawancin malamai sun tafi kan cewa lalle annabi shu'aibu ne ya haɗu da shi wasu malamai ne suka tafi kan cewa ba annabi shu'aibu bane mu tsaya tunda Allah subhanahu wataala bai ce annabi shu'aibu bane an gane ko tunda Allah bai ce annabi shu'aibu bane mu takaita akan haka sannan maganar da kake cewa kuma wasu malamai sun ce isra'iliyat ne ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana mu amfani da maganganu na Isra'iliyat ba matukar ba su karo da abin da yake da alaka da addinin mu ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaida guda ɗaya ya faɗa yace la tusaddiquhu wa la tukazzibu kada ku gaskata su kuma kar ku karyata su an gane wannan saboda haka duk wanda mutum ya dauka Allah subhanahu wataala ya sa an dace an gane wannan kun yawa ka gwada kai danyen abincinka kaga ana gafarta malam matsalan ɗayi ba na ce babu ɗayi ba ina ƙara maimaita wannan na san abin da nake faɗa ba na ce babu ɗayi ba akwai ɗayi amma ba kamar yadda mutanenmu suke yi ba akwai bayan allan da aikinsu guda ɗaya yarin jaye aikina da naka wannan bilittifak ne ko akwai wanda ke musu akan wannan ba wanda ke musu akan wannan akwai wannan ɗayi amma ba kamar yadda mutanenmu suke yawo da shi ba wannan ya ce yana da ɗayi kawai sai ya ɗauko carbinsa ɗallar ranar ransu sai kawai mutum ya ɗauko carbi kawai sai ya haka shu shu shu ya gama in kamar yi magana sai ya ce maka wai yana da ijaza a kai shi ne yake inkari cewa wannan abin ɓata ne an gane wannan ina ƙara maimaitawa da babban murya nake faɗa ba wai da ƙaramin murya ba wannan abin ɓata ne idan har wani malami zai baka ijaza na ɗayi ko ya fara baka ijaza na ɗayin cin abinci kisa kana magana ce ka gwada ne ka yi ɗayin cin abincin naka idan har ba zai baka ijaza na ɗayi na cin abincinka ba to kai ya baka kan ibadanka ka gane wannan maganan ina zuwa tukunna duk wanda ba zai fara baka ijaza na ɗayi na cin abinci ba cewa da an kawo abinci komin yawansa cikin minti ɗaya kawai kai haka wuf kamar yadda suke jan carbin to ka ce masa don Allah ya haƙuri ya bakka kai abinka yadda iyayenka da kakanninka suke jan carbi a hankali astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah har suka haɗu da Allah su lafiya ne ko yanda shehunnanka suke jan tarbinsu a hankali a hankali har suka haɗu da Allah su lafiya ne ba kawai mutum ya haka shu shu shu shi da ya gama ka gane wannan sai ya ce maka to wallahi kaga wannan matsala ne wannan tana da alaka da manyan mutane ko ya ce shehu aliyu harazin radiyallahu ta'ala anhu ya bashi wannan matsala ne tsakaninsu da shehi wannan tsakaninsu da shehi ni dai maganan da nake yi kenan yanzu ko maganan da nake yi duk wanda kaga ya ce zai baka ijaza ai na san matsalan sosai fa malam tunda kaga ba wani ya gaya mun ba nake gaya maka mutane na cewa wai suna da ijaza ne kawai sai su yi haka su yi haka shikenan dan wani bar na gaya maka nawa da yawa daga cikin mutane ƙarya suke ma shehunnan nan in baka san wannan baka sani da yawa ƙarya suke ma shehunnan nan ko banda ƙara maka wata kissa da baka sani ba ɗaya daga cikin irin wayannan mutanen ya je ya samu wani daga cikin manyan malamai sai ya ganshi yayi haka ko yayi haka sai shi ma kawai sai ai na ga shi yana yi sai ya ce ka san a wani irin mataki akan akan wani irin mukami nake yin wannan ina yin wannan ne a mukamin da Allah subhanahu wataala ya yassare min harshe guda dubu kai baka san wannan ba su mutanen mu suna da wannan mukamin ne kada mutane mu je mu tura kanmu halaka ka gano wannan matsalar ka gano wannan Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana a hankali dai a hankali a hankali ina san mutane mu ci gaba da ibadan mu daidai gwargwado a hankali babu sauri babu sauri ka tafi a hankali a hankali da natsuwa ko ai ko sallah ma in babu natsuwa ai Allah baya karba ko ba haka bane shi yasa aka sanya maka tun a cikin littafin ka na farko cewa watsumani natu da natsuwa ko ina ƙara maimaita maka in har ba za ka iya yin ɗayyu a abinci ba din me za ka je kana ɗayyu a kuma abin da yake da alaƙa da ibada ko bari na gaya maka zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗayyin da ake da shi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine a faɗa wata kalma a ce wannan kalman ta fi wannan aikin da ka daɗe tun da zafi kake yi shi ne ɗayin da aka sani a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda kuma duka shehunan gaba ɗaya ana koyi da manzan Allah ne sallallahu Alaihi wasallam ko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wata rana ya zo ya tarar da ɗaya daga cikin matarsa in ban yi kuskure ba nana safiya tana zaune tun bayan sallan asubahi tana ta yin tasbihi da ƙwallayen dabino manzan Allah ya fito ya wuce ya batta a wurin ya je abin nan ɗinsa har zuwa hudowar rana tana nan a zaune tana ta yin tasbihinta da wannan ƙwallayen dabinan maza Allah ya ce mata a wance har yanzu baki tashi ba ta ce har yanzu ban tashi ba ina nan ina ta wannan sai ya ce mata to kinga yanzu ni daga tafiya na zuwa dawo wannan nawa na faɗa kalmomi ƙwara hudu wanda sun fi ladan wannan aikin da kike wannan shine ɗayin da aka sani ta ce wannan kalmomi ne ya ce subhanallahi عدد خلقه ورداء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته kana gano wannan sai da aka mu tsaya akan wannan mu tafi a hankali tukunna kabar in ka kai matsayin shehi babba ka kai irin wannan mukaman sai kai haka ma kawai ka sauke shi haka shi ce wannan tsakaninka ne da Allah Allah ya ce mana yan wa za mu tsaya a nan wurin sai Allah subhanahu wataala ya kai mako na gaba abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana innahu waliyyu dhalika alqadir alayhi fatiha salatul fati alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المسلمين وعلى آله يا سيدنا الرضي سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين